له قولا وفيلا ودارك فاتكس للمآدي فمن زرع فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد أيها الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الناس الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي أعلن أن العلماء ورثته الأنبياء أيها المستمعين الكرام سئل أبي مسعود سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان فقال ما كان أحدنا يتجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم الله أكبر ومن كلام محمد الهادي السقاف يقول على الإنسان أن يستفيد لرمضان على الإنسان أن يستعد لرمضان بالتوبة وما يتقرب إلى الله لأجل أن يجيء رمضان وهو المتحلى بكل كلك حكريم ومتأهل للأضاء الرباني من المولى الرحيم توبة الأشراف واعلموا أيها المسلمين الكرام أيها الناس أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الآخرين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه حديث الذي أخرجه البخاري وفي حديث آخر ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث قال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام وقال جابر بن عبد الله إن صمت فليصم سمك وبشرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار ولكن عليك عليك وقار وسكينة يوم صومك ويوم تجعل يوم فطرك سواء ولا تجعل يوم فطرك سواء لله در من قائل إذا لم يكن في سمع مني تساول وفي بصري قد وفي منطقي صمتم فأبدي إذا من صوم الجوع والتمر فإن قلت فإن قلت إني صمت يومي فما صمت أيها الناس وقد حكي عن السلف الصالح أن يحيى بن كثير يقول كان من دعائهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه malamai hudubar mu ta wannan juma'a tana da alaƙa da abin da shafi abin da muke fuskanta nan da yan kwanaki kaɗan ba za mu sake samun wata juma'a ba ba ce mun samu kanmu ciki na ba ga wanda Allah ya sami bashi su zai kai babu abin da ya dace a wannan lokaci ba ce tattaunawa game da abin da shafi ita kanta wato wato abin da Ramadan din kansa me yasa saboda girman su kamar da zamu ta kutuba na yake kutuba ne saboda sai ta wallahi ta'ala alim biswa na faɗa cikin kutuba ina mai cewa godiya ta tabbata ga ubangiji da ya ware watan Ramadan da zunzurutun farala da girma da daukakawa godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya saukar da alqur'ani a cikin wannan wata nan Ramadan wanda shirya ce ga al'umma da bayyanawa game da abin da ya shafi ainihin rayuwar ɗan adam. Ubangiji godiya ta tafi gare shi, ta tabbata gare shi wanda ya zaɓi watan Ramadan, wata ne na afuwa da gafara, ya ware watan Ramadan, ya zaɓi wanda ya ga dama iya kai shi watan Ramadan. Har a yanzu, Ƙofar Allah abu da take ta karɓa rayukan waɗanda ba za su yi kallon Ramadan. Wani sai ranar da za a ɗauki Ramadan ɗin sai kwanan sai gari. Wani gabanin Ramadan ɗin, Allah ka isar da mun kai Ramadan da idan hannun numfashi ya Allah. Zaɓi ne na Allah ne kai ka Ramadan. Zaɓi ne na Allah ya baka dama kai aiki a cikin Ramadan. Wa aika zabil wa'azi. Godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda yake farkar da mutane da wani wa'azi ga duk wanda ya faɗaka gami da girman wannan wata na Ramadan. Ina sai dawo babu bauta da gaskiya sai Allah, lallai shi kadai ne babu wanda ya cancanta bautawa da ibada sai shi Allah subhanahu wataala ba abocin fadada da kyautatawa. Ina sai dawo lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, annabin Allah ne, dan aikensa ne, masoyinsa ne, na'am shine shugaban dukkanin wani da da annabi Adam ya haifa a bankasban kasa. amincin Allah tabbata gare shi shi da sahabbansa da iyalan gidansa da dukkanin waɗanda suka bi manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ranar tashin kiyama na faɗa a kutuba ya ku an al'umma ƴan uwana musulmi taken wannan hudba ta mu ba komai bane shine yaya za a fuskanci a Ramadan yaya za ka fuskanci Ramadan wani tanadi za ka yi yaya za a yi kai bishara da zuwan Ramadan wannan shi daga an ce wata ya kama na Ramadan al'umma sukan firgita su tsorita watan jin ishura da yunwa ya zo damuwar ka yunwa da ishurwa sai kai tanadin kayan sha juice kai tanadin abinci koyi shinkafa doya dukkanin nau'in kayan abinci na jin daɗi shine kai tanadin ka a mazanin kayan ramadan tanadi malamai suke cewa aikin banza abin da ake wa ramadan tanadin tuba ka tuba gabanin ramadan ka shige shi abin da ake wa ramadan ana tarbansa ne da takawa ka gyara zuciyarka ka gyara tunaninka ka gyara imaninka ka wanke hankalinka ka halasto da ubangijinki cikin zuciyarka gabanin ka shiga watan da Allah yake rahama duk wanda ba a yafi man Ramadan ba wannan Allah ce Allah ya tsine masa idan watan Ramadan ya zo ba kai aikin da aka yafe ma ba Allah ya la'ance ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe ba ta cin kama doya imani ake tare da ana famfo na imani ka tara gas na imani a cikinka na'am ramadan ba wai dan ka ci baka ci abinci da rana baka ci abinci da daddare ba bi ma'ana da safe baka ci ba da rana baka ci ba ka jirkita daga sahur na'am zuwa faduwar rana shine ka ci abinci kai wa Allah gwaninta ba kai wa Allah gwaninta ba alladina ashu min qablina wadanda suka rayu gabaninmu azumin da Allah ta'ala ke faɗa cikin alqur'ani na'am يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لفظ شيء an wadatta muku yan wadda kan imani yin watan Ramadan akwai kuma yin azumi kamar me sai kawo shi da tashbihi kama kutiba ala alladhina min qablikum irin yadda aka ce ku wazi ai ku abin nan afwan ku azumi haka aka wajabta wa alladhina ashu ai alladhina salafuna wa ashu min qabli wujudna fil alam wanda suka rayu gabanin samuwar a ban ƙasa ya suke yau azumi malaman tafsiri suka ce a lokacin banu isra'il idan sama ahaduhum idan ɗayan su ya azumi qad hurrima alaihi takallum kai magana ma haramta ma azumin kakari amma saboda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gatar da yake da ta fadar Allah al'umma sai da daukaka Allah ya ce in kai maganar ma azumin kai nan in kai magana azumin ka ya kare ya za ka da wannan an dano mana cikin alkurani ubangiji ya ga mana a yayin da yake faɗa game da maryam inni nazartu lirrahmani sawman sai ce falan ukallima yawma insiya tace ni na daga yau nayi albakance ma azumi ba zan yi magana ga kowa ba annabi ya yayi haka ya zan gane ya Allah Allah ya zan gane mata ta ta ciki Allah tu kalimar nasu salasa na yalin sauya. Ashe, duk wanda ya azumi a lokacin banu Isra'il, an haramta musu su yi magana in kai magana azumin ka kai. Bayan Allah mu sani, na faɗa a cikin kutuba, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'arsa, kana yi bashiru a sahabahu bi kudumi Ramadan, yana bushara, yana albushara da mutane da al'ummarsa, sahabansa cewa Ramadan ya zo. Me yasa annabi yake bushara? ana wata gafara ce bonus bonus da ba a yi wa kowa sai a wata rafuwa ba a yin gafara gafara kai dan abbas ya faɗa hadisi marfu yake cewa idza kana lailatu idza kana awwalu laila min lailati ramadan idan daren farko na ramadan ya kama inna lillahi atqiya atqahun minan nar Allah yana da wanda yake yantawa a ramadan alf alf alf atik minan nar Allah zai yantar da mutum wa alf alf a larabcin an ce alf alf ana bu 1 million Allah sai ya yanta 1 million shakhs mutum miliyan guda a daren farko kulluhum yastajibun nara dukkan su sun cancanci shiga wuta duk ɗan iska ne duk gaba da sun cancanci wuta ba wanda ya sallah ko zakka ba ba wanda ya sadaka ba ba wanda ya karanta qur'ani ba ba wanda ya kaza ayyukan ku daban wannan bonus ne waɗannan mutum miliyan guda a daren farko sun cancanci Allah ya musu azaba ɗan wutan Allah zai yanta mutum miliyan guda a daren farko fa idan kana yawmul juma'a lokacin da aka zo ranar juma'a ba kamar rana mai kamar ta yanzu ana cikin watan ramadan an abbas ya faɗa hadisi malfu yana cikin latiful ma'arif na rajibul hanbali al-hafiz na'am yake cewa idan ranar juma'a ta yi Allah ta'ala yana gafarta mutum miliyan guda wa zaka fi kulli sa'a each and every blessing hour of the day dukkanin awa ɗaya a ranar juma'a ubangiji sai ya mai mutum miliyan guda كلهم يستجيبون النار دكا داعي مجن لا إله إلا الله فكيف لا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكتب رمضان دم بيسا مدن الله الرحمة da yake da tausayi yake bukatar al'ummar su shiga aljanna ba zai bishara da shi ba shine mala ya fada kutuba yace lallai manzon Allah yana bishara a sahabbansa kai ba kare ba hadisin marfu'in bai kare ba yake cewa a ranar da ta zama ranar karshe ta Ramadan فإذا كان آخر ليل من ليالي شهر رمضان إذا يزن kwanan ƙarshe na daren watan Ramadan Allah ta'ala zai ce accumulation accumulate I I I sum it up a tattara waɗanda aka yafe wa tun daga farkon watan Ramadan zuwa ƙarshen watan Ramadan nawa aka yafe wa kaza ne Allah ce a ninka la ilaha illallah idan aka ninka ranar da aka je ranar Idi waɗanda suka je wato masallaci hadisi ya ce ya taba hallahun mala'ika, Allah zai yi alfahari da mutane gami da mala'iku, Allah zai yi alfahari da al'umma akan mala'iku, alam ta kul, alam alaisa an tumta kulun, yufsidu fil ardi, Allah ba kuma kuka zan kuna cewa ba, idan aka halitta ɗan adam za su yi fasadi a ban ƙasa ba, ku duba wani duniya, yanzu mai suke yi, su zaga su ga, ka sa manyan kaya, wasu sa fararen kaya, ana ta yawo, ana bushasha, ana murna, ana ciyarwa, ana sadaka, ana yafiya, ana zirga-zirga tsakanin masallaci zuwa gidaje. Su ce su koma su bada rahoto ya Allah mun samu mutane ga abin da suke na ibada. Inni alamu wa la ta'lamu sai fasarar ta yiwa. Na san abin da ba ku sani ba malami. A musu bishara duk wanda ya zo wani masallaci irin Allah ya bai masa. la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ba a tambayi Allah bai amma ka gane dan adam ka gane dan adam ya je masallaci ya dawo akan hanyarsa ya daura sallaya a kafadarsa kafin ya dawo daga wannan gafarar Allah ya Allah ya saki tsine masa dan ya aikata abin siwa akan hanyar dawowa Allah ya saki mai da shi fa kaifa la yubashiru nabiyyu bi ashabahu bi kutumi ramadan ta yaya manzon Allah ba zai bishara ba shi yasa bayan Allah mu sani manzon Allah ya kasance yubashiru ashaba yana bishara da sahabbansa da zuwar watan Ramadan har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qad ja'akum shahrun mubarakun hakika wata dan albarma wata mai albarka ya zo muku ya kusa baina na'am kataballahu alaikum siyama Allah ya wajibta muku ku azumci wannan wata mai rahama tuftahu fihi abwabul jahid wa tuftahu fihi abwabul jinan ana bude kofofin aljanna wannan lokacin watukallu fihi shayatin ana daure shaydanu wata mata dan karanta hadisin nan ta mun fatawa islamiya tace na yadda da hadisin manzon Allah gaskiya ne ana daure shaydanu ya ya malam yaya za a ya daure shaydanu kuma gashi nan muna tashi azumi na na tashi baya tashi zai azumi tambaya ce sai challenge ba wai challenge da mun ba a magana ce mai matakar hankali abinda ake nufi shine tukulahu fihi shayatin dukkanin shaidani gaskiya ne manzon Allah yake yi duk shaidanin da zai iya shigowa ya lalata wa al'umma ayyukansu na ibada Allah zai daure su ana buran mumunan aljannu su zanna su sarara a bangasa a cikin su وإنا وكنا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أتكين سوء مؤمنين أقوى المؤمنين أقوى دبا مؤمنين با كنا طرائق كيدا sun kasance wato gidaje daban-daban sun kasance a rarrabe sun kasance farik daban saboda haka in kai a jikinka shedanin jikinka ba shedan shedan ba in yana bukatar fasadi zaka iya aikata ba ina fata an gani amma Allah yayi nasa wallahu ta'ala alami suwa bayan Allah mu sani ana daure shedanu kuma a cikin sa akwai wani dare in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da watanni guda dubu a duniya wanda Allah ta'ala ya haramta masa wannan daren an haramta masa dukkanin alkhairi malaman fassarar hadisi suka ce qala ulama'u malaman fassarar hadisi suka ce wannan hadisi aslun fi tahanni'atin nasi ba'dhum ba'd wannan hadisi ginshiki ne da yake nuna mai murna wa juna mai lale a juna saboda zuwan watan ramadan bi ma'ana mai tanadin alkin alkhairi a juna malamai musani na fara cikin kutuba ga wajen fudailun yana cewa ya ku mutane na arziki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin an yuballighuhum ramadana sahabban manzon Allah wata shida suke yi suna addu'a suna addu'a ba Allah suke nema ba su aljanna ba bal innama yad'una Allah an yuballighuhum ramadana addu'a su Allah ka kai mu muke isa ramadan saboda me a cikin kuma na fada saboda hadisin mutum guda uku ibn rajab al-hanbali ya ambata mutane guda uku ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asu haular rasul sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakin guda uku abokanai ne komai tare suke mutum biyu suka shahada a filin yaki kai da zamu ce yan aljanna ne Allah ya ga mana ko mutum uku biyu sun mutu a cikin su wato yan aljanna saura guda daya fa mata ala firashi hadisi yace sai ya mutu akan shimfidin sa ya mushi a daki ba wanda ya soke shi bai je yaki ba amma faru'iya fil manam annahu sabakahuma fil janna ai sabakahuma fi dukhulil janna sai aka ganshi a mabarki aka hange shi a mabarki sahabbai suka ganshi a mabarki ya riga waɗanda suka riga shi suka mutu a cikin filin yaki da shekaru da yawa su sun je aljanna amma ya riga su shiga aljanna abadan abad shi da ya mutu yau abun fatahayyar sahabatu sahabbai suka rude suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya akai haka manzon Allah yake cewa kashi alaisa sallah ba'dahuma salata kaza wa kaza yalla shin wannan bawon Allah da ya mutu yanzu yanzu bai samu sallah kaza da kaza ba alam yudrika ramadan bai bai riski ramadan ba bai riski ramadan kaza da kaza ba aka ce ya riska yace wallazi nafsi muhammadin biyadi na rantsa da wanda ruhi na raina inji manzon Allah yake hannunsa sallallahu alaihi wasallam tsakaninsu a daraja tsakaninsu da daraja shi da ya samu ramadanoli da yawa gabaninsu wallahi ya fi girman sama wato ƙasa da sama. The span of distance tsakanin ƙasa sama da ƙasa to ya fi wannan darajar girma. Ashe, waɗanda suke cikin kabari ba su ba su rikin Ramadan ba, wato za su yi ta manni ina ma sun same shi. Kai da za ka same shi ashe daraja ce. Duk wanda ya mutu, kai kake raye, kai rikin Ramadan din zamanin, to ka wanda ya mutu cikin kabari daraja wurin Allah. Wallahu ta'ala ala bisawa, kamar da hadisi ya nuna mana, malamai ku sani, akwai yahaya bin kusairin ya ambata ke cewa wato ne suka ce bala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata musu haka wallahu ta'ala alam bisawab Allah yake cewa na fada a cikin kutuba wani mawaƙin larabci mai hikima yana cewa atar ramadan marzara mazratun ibadi watan ramadan ya zo gona ce ta shuka ta bayi duk wanda yake so ya shukar alkhairi to watan shuka yayi damuna lokacin wato kai shuka ka shuka alkhairi zaka tsige shi a lahira to watan yayi litatahirul qulubi min alfasadi watan yana zuwa ne dan tsarkake zukata daga barin dukkanin nau'in fasadi da ka aikata a baya na'am fa atti hukukahu qawlan wa fi'lan ya kai bawan Allah ka bada haƙƙin watan Ramadan ne qawlan cikin zancanka wa fi'lan da aikin da kake aikatawa a bankasa wa zaduka fattakisu lil ma'adi ka riki gujirinka na watan Ramadan dan ka ta lahira da shi karka bata shi bawon Allah wa man zara alhabu hububa wa ma sakaha duk wanda yayi shuka ta yar kwaya bai bata ruwa ba wanda yaje yayi noman rani ya jefa shinkafa bai mata bayi ba na'am ta'awwahu nadiman ya yawmal hisad wallahi zai ihu zai kuka ya birgima na ihu a ranar da ake girbi ta shi nan yau al'ummar musulmi musani an tabai dan masudi me ya tanadin da za a yi a Ramadan dan Mas'ud yake cewa su ila ibn Mas'ud kaifa kuntum tastaqbiluna shahr Ramadan ya dan Mas'ud ya yi sabon manzon Allah ya kuka kasance idan kuna fuskantar Ramadan me kuke tanadi doya shinkafa madara ko juice me kuke tanadi suka ci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka ce yake cewa ma kana ahaduna yatajarra'u ما كان أحدنا يتجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه سرة حسر سرة حقد على أخيه مسلم yace wallahi babu ɗaya a cikin ba cikin sahabban manzon Allah in yace babu ma kana sai dai kawo ma annabiya ta kore ma kana ahadu babu ɗaya a cikin sahabban manzon Allah gaba ɗayan su da watan Ramadan yake zuwa ya kalli watan Ramadan a cikin zuciyarsa kal wato wa fi kalbi wato zarratu hakadin a cikin zuciyarsa akwai haushi bakin ciki hasada gaba tsakaninsa da dan uwansa musulmi babu ɗaya daga cikin sabon manzon Allah da yake jin haushin dan uwansa musulmi ke shiga Ramadan ba wanda yake jin gaba ya kulle ka dauki shekara guda da gaba tun wancan Ramadan har wannan Ramadan kana zamanin Allah zai yabe ma atazunnu anna Allah sayaqbalu amalaka kana tsammanin Allah zai karba aikinka a cikin Ramadan wa fi qalbika haqadun a cikin zuciyarka akwai gaba da kulli da hasada da kulle ka kulle wani aranka bari ka ji hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yayi nuni cewar wanda ya shiga Ramadan suna gaba aikin su kulle shi ake ake nade shi kamar yadda manzon Allah ya tabbatar a hadisi tun ranar alkamis ana dauka ayyukan bayi akai shi gun Allah ko akai shi a cikin aje a tanadi na'am amma banda mutumin da suka kasance suna gaba ba sa magana da juna bayan Allah mu sulhunta mu yabe wa juna mu shiga Ramadan da suke kyawo zuciya la Allah ya takabbala amalana wa yaghfir lana akwai yur Allah ya fi mana a gurguje daga cikin zance an samu alal insan abinda dan adam zai fuskanta a cikin Ramadan na'am shine al yasta'ida lil Ramadan bit tauba dan adam yayi tanadi a watan Ramadan tun yanzu ka fara tuba a kusanta zuwa ga Allah sannan ya bayin Allah la'allallah in kai haka Allah ya maka kyauta ka zama ka cancanci wato yabo irin na Allah subhanahu wataala da yake wadanda suka yi aiki a cikin watan Ramadan an rawaito ruwaya ingantatta na tsallake ta ta mai ahlul ilmi suka ce kana inda na rajulun ismuhu Muhammad a zamanin da an yi wani mutumi ana ce masa Muhammad din juɗe daga cikin mama Abuja ilmi kana la yusalli illa qit'an baya sallah a lokacin sai yaushe sai lokaci lokaci yayi azhari kila asar da magriba sai isha sai washe gari ya rika jefe jefe a sallah na'am amma fa idza takalla shahru ramadan idan wata ramadan ya shigo kusa me yake yi zayyana nafsahu bi siyab al faqira sai ya rika ado ado na ketere in ramadan ya shigo daya wati ya sa tirare in ramadan ya shigo har ya fita wa yasum yayi ramadan ya azumi wa yusalli yayi sallah wa yaqdi ma fatahu min as-salawat zai rama sallolin da ta wuce masa a cikin Ramadan. Malamin da ya rawato ruwa da yake cewa fa qultu lahu fi zalika ban ci naman sa ba sai in same shi na masa nasiha me yasa kake yake ta haka me yace mun fakala sai ke cewa hadha shaharu shaharu tawbati war rahma wannan wata wata ne na tuba wata ne na rahma wal baraka wata ne na albarka na'am asa Allahu an yatajawaza anni bi fadlihi ina fata Allah ya wato daga mun kafa ya yafe mun da falalar wata Ramadana fa mata ranar da mutumin ya mutu malam yake cewa wallahi fara'aituhu fil manam sai na ganshi a cikin bacci na ya zai da shi a gaban Allah da na ganshi a bacci fa qultu ma fa'ala Allah bik me Allah ya kata da kai an sa da bani kace gafara Allah li li ajli hurmati shahri ramadan ka duba irshadul ibad wani zai yi inkari yace ubangiji ya yafe mu saboda girman kallon girman watan Ramadan la ilaha illallah daga ƙarshe an ga an ga wani bamajuse a garin Baghdad yana me yadrubu ibnahu yana dukan ɗansa da rana saboda me kana ya akulu ta'am bi hadratil muslimin ya kadan yana cin abinci a tsakiyar musulmi a tsakiyar garin Baghdad dan bamajuse ne waye bamajuse bai bautar ta ya kama da ya rika dukansa yana dukansa na uban yana ce masa wato wato libala hafasta hurmatan musulmi na fi ramadan me yasa baka kare alfurmar watan Ramadan a cikin musulmai ka kare alfurmarsa kana ya bai dace ka ci abinci a gaban su ba ya kamata ka girma watan kun za ki da yawa Allah kun za abin da yayi bari ka ji sakayar ubangiji ta'ala fa ma ta fi dalikal usbu malamai suke cewa wannan ba majuse sai mutu a satin dabbar week sai mutu a satin da ya rasu a satin kai malamin da ya rawatar ruwa da yake cewa fara'ahu alimul balad wanda ya fi kowa babban malamin bagada da na zamanin sai ya ganshi a mafarki wa huwa fil janna a mafarkin yana aljanna faqal alasta majusiyan yace kai ba mun majuse bane mai barzon ta aka ka zo aljanna qala bala na'am saboda an zo da dallaisa allaisa ta zo ta an sa da bala ake bayarwa yace bala haka ne walakin Allah yace sai dai Allah lamma hadarat wafati lokacin da mutuwa ta tazakce mu akramani bil islam sai ba ni kalmar shahada sai na mutu me yasa yace li hurmati li ihtirami shahr ramadan saboda girmama watan ramadan da nake ka duba fawaidul mukhtar akai kawo wannan hadisi bayan Allah magana tana da yawa ga lokaci yayi wajibi ne mu Allah ka bai ibadun mu ubangiji abin da muka aikata na kuskure a cikin wannan wata Allah ka yafe mana kuma ila salatu bihamdillah